الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tare albarka wanda ya yi daidai da sha uku ko ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 23 ga watan uku miladiya shekara 2024 ya inganta kai tsaye ana tsaron mu daga masjid Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka fi sani da suna masallacin tashan madarun farko a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma bin gushe ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na goma sha biyu daidai a cikin wannan sura taken karatun namu shine karatun hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi kadai zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa bisu manta ba mun aya wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa iza ƙila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna Allah yake su munafikai su mutanen banza lokacin da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kake kiransu da cewa kasu yi ɓanna a bayan ƙasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihuna ai mu manufan mu ai mu burin mu abinda muka ba gaba shine ya za a yi al'umma ta ta gyaru amma alhali kuma mafallata ne kamar yadda jiya da shekaran jiya mun ba da misali na wasu daga cikin irin mutanen da suke rayuwa a wannan zamani ɗan uwa mu gane shi alƙur'ani littafi ne wanda ya yi daidai da kowane zamani ka kalla Allah ya samkar da wannan littafi tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ko da kusan hamsin ko da hamsin da wani abu Allah yake samkar da wannan alƙur'ani a ka lissafa ka ga yanzu shekara nawa wata nawa kwana nawa amma kuma in ka ɗauko alƙur'ani ka buɗe shi ka karanta za ka ga ya dace da wannan zamani shi yasa ake son alƙur'ani lokacin da ake karanta shi ake fassara shi a rinka haɗa ma mutane kan abubuwan da suke kallo suna rayuwa da shi yanzu misali da in an ce misalin anna kullum za a taƙaitawa kan su fir'auna ko ba haka nan ba kan su abi lahab kan su abu jahal kan su abdullahi bin ubay bin salul ko kan su utuba kan su shaiba kan su kaza kan su kaza to yanzu kenan zamanin yanzu babu ɓanna ko ba haka nan ba to abinda ake so da karatu shine in aka zo ka fassara ma mutum karatun da ya yi daidai da zamanin shi yanzu misali in muka ɗauka wannan zamanin mun ba da misali na daga cikin ƙungiyoyi wanda suke su manufarsu ya za a shiga sun kawo mana cikas ya za a yi shiga sun raba mu da addininmu kenan sai mutum ya yi sai mutum ya yi tsantsan wannan abin sun can zamanin annaba ana yi to kuma yanzu gashi ya zo mana a wannan zamanin ko to shi yasa wani wuri in Allah subhanahu wata'ala ya gama badawa sai ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba wanda zai gane ni Allah yake nufi ba wanda zai fahimci wani sako ne ake so a gaya mishi sai wanda yake ma'abucin hankali dan duk lokacin da mai wa'azi ya zo yana magana kan banna to shi yanzu mai banna in ba Allah ya taimake shi ba sai ya yi gibin kuma cin mutunci ne gare shi ko ba haka nan ba alhali kuma shi ba wannan bane ba manufar shi gyara ne wataƙila nan na sha yin wata ɓanna wadda ko ni ina aikatawa ko kuma wasu daga cikin ku suna aikatawa ko amma kuma ban san wasu daga cikin ku suna aikatawa ba malumai suna ba da misalin alkur'ani suka ce shi littafi ne wanda in dai ka tsaya ka saurara in dai ka tsaya ka karanta sai ka ji wurare da yawa ka ce da kai da Allah ne kake magana haka nan ne in dai ka karanta Qur'ani zaka ji yanzu kamar kai tsaye kai da Allah ne kake magana malumai suna ba da wannan daga cikin mu'jiza na alkur'ani wani balarabe da musa ta ya kawo nama musa ta ɗauke naman ta cinye ya ce to shi kuma haɗin ya kama wannan musa insha Allah sai ya cinye ta ranar nan sai ya haɗa ma musa sarko kawai kuma sai ya kama ta ya ce ma badan ta gyara ta ce ita ba ta ce ce gyara mun kayan ya gama buga musa kenan kawai sai arwallah ta yi masallaci yana shiga masallaci sai ji liman ya ce bi ayyin zambin kusilat laifin ni ta ba ka kashe ta shi ne liman bai san ya zo ba liman bai san ya zo ba kawai ya shigo ta hure kawai yana shigo yana kamara sai liman ya ce mishi bi ayyin zambin kusilat laifin ni sai ka kashe ta shi din yake riban da shi yake sai zaburo ce mishi bi sababi da hadin akala sabida nama na da su ke sa da kashe ta ka gani jima ai bai san ya shigo ba wataƙila za ka kamo rediyo ka ji malami yana magana banna yadda ka san malamin nan wani ne ya kewaye ya gaya mishi abubuwan da kake yace wa'azi kan haka nan ne ko za ka ga malamin wataƙila yankin da kuke rayuwa da shi ba ma guda bane ba haka suna da yawa shi kuma wani mutum ya zo arwalla in ba na manta ba sai ya tsinci ko zinariya ce ko azauha ko ko kuɗi ne ya tsinta wurin arwalla to shi ma sai ya shiga masallaci kawai aka yi kasar yana shiga sunan shi musa ya abinda ya tsinta ya rike ga hannu ha liman sai ya mallake yana cewa ma turka biyan minika ya musa wai kai musa me ya hannunka liman ya ƙi ciga wasu a ce ma kanka biya ni ka ya Musa Musa ne ya hannun ke ce wallahi tsin tatta ne can wura a walla kage shi ba ni liman bai san ya shigo ba ko to amma qur'ani ne ke haka nan dole in an karanta alqur'ani zaka yi wata rana yanzu nan surar da muka buɗe da ita suratul baqara ko ai ka ji bayanin masu imani aka yi kai ko ko da aka ida sai aka shigo kan kafurai yanzu ga mu muna kan munafukai mabannata a bayan ƙasa to kuma yanzu ana ida wannan sai kaji kuma an shigo wani bangare to shi alqur'ani haka yake ko ina bugu yake yi kawai abin da ke daidai in ka ji an ma wa'azi in ka ji an gaye laifi ko banna da kake kawai ka gyara faɗa ba naka bane faɗa ya yi ƙarfin ka ko ba haka nan ba hatta shi mai wa'azi za ka yi wani lokaci ya zo kan wani abin da shi yake aikata bai kuɓuta daga wannan abin ba amma kuma bai hana ya bayani ya ce babu da saboda ni amana na ilimi Allah subhanahu wataala bai ka isa ka boye ilimin da Allah subhanahu wataala yake ni ka bayyana wa mutane ba aikin ka dama wa'azi haka Allah subhanahu wataala yake ga ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balligh ma unzila ilayka min rabbik kawai ka isar da sakon shiriyarwa innaka la tahdi man ahbabta kai haka kai kake shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man ya sha'u Allah kadai yake shiryar da wanda ya ga dama wanda yake so Allah ka samu daga cikin bayan ka shiryayyu to shi yasa duk lokacin da kaji ana gayin banna in kana aikatawa ka gyara kafin wata rana ta zo fadin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يوم يتذكر الإنسان wa'anna lahu zikira ranar da mutum zai yi nadama kai regretar rayuwarka amma kuma wa'anna nadamar da ba ta da amfani wani da Allah subhanahu wata'ala ke ta yawma ya abdu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi mutumin banza wanda yake bin magana Allah Allah yake zai sa hannuwa na yanzu in amma wani abu ko in kai nadama ai kana haka ko to alkiyama hannuwan za ka sawa duka kana tattaunawa saboda bala'i ka ji ya ce ala rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji na dan ni ka tada ni makaho wa qad kuntu basira bayan can da duniya ni ba makaho bane ina gani Allah ya ce a'a kazalika atatka ayatuna ai a haka ne ayoyin mu suka zo amma wa'azi an ce kaza babu kyau an mutu wa'azi an ce kaza babu kyau Allah ya ce ka kauda kai daga wannan ayoyin in an ce annabi ya ce sai ka ce a babu komai aljanna ta mai rabo ce in an ce Allah ya ce kaza babu to ka ce malam babu komai an gyara an gyara an gyara kuma ka ci gaba da yi ko sai Allah ya ce haka da ayoyin mu suka zo sai ka kaura kai Allah ya ce kazalika yawma tunsa sabida haka ne ni ma yau Allah gashi na wurgi da kai ban bukatar ka to a ranar alkiyama in Allah ya yi waci ne kai ina zaka tafiya ba a alkiyama ba ko a duniya in Allah ya yanke alaka da ke wurin wazaka duniya sawa ce ce tashi ce in ya so sai ya ce ni sama ta hado mu ga za a yi akwai wanda isa ya ce sama ta hado Allah ya ce ta hado ai Allah ya bada labarin sama za ta hado za ta tsagewa ko kawai dai lokaci ake jira idan sama'u shaqqat idan sama'u fatarat duka ga sunan wurin sama za ta rikitarwa in ta tsatsage ta waƙe sai ta ce Allah ni kake so a yi wa ajinat li rabbiha wa huqqat ita ma nutsuwa za ta kalli duk girman sama balle kai ɗan tsako ai ta ce ma Allah ya ce annabi ya ce kai saurin kai kalli girman sama malumai suka ce misalin wanda ke saba ma abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi na gaskiya shine kamar misalin Fir'auna aka ce kamar ya suka ce a ai haka Allah yake cikin alqur'ani inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum ko Allah yace lallai mun aiko muku manzo wanda yake bada shaida akan ku ko kama arsalna kamar yadda Allah yace kamar yadda irin yadda daidai da yadda muka aika bawa fir'auna manzo fa sa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzo Allah yace sai muka kama shi to shi yasa cikin al'umma annabi ma akwai fir'aunoni iri iri wanda manhasu ya za su shiga kawai sun kama addini shi baya manhonsu ya za su shiga sun kawo ma masu addini shi baya to Allah ya shiga tsakanin mu to amma da ka muku magana sai ta ce ni ai gyara ne suke ko shi ma fir'aunin me yace shi ma fir'aunin cewa ai gyara yake duk wani maballaci sai ɗan kaɗan in ka mishi magana sai ce a'a shi ba wannan bane manhonshi yana manuha ne na aini na a gyara yanzu misali mutum zai buki sai ɗora orchestra ko ko ya kira musunansu masu rediyon nan a mi sulu solo soji solo sai a kira su su zo su kunna rediyo sai ka zo ka ce habawa ne ko habawa ne wannan aibe dace ba annabi ya hana Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza babu komi insha Allah rana guda da ce daga mun kira yau babu kara ko ba ka ake cewa abin nan ne guda ne to kika sani ko kuma ka sani ka mutu a wannan yini a sai ce ai ba wani abu bane ba wallahi ku mutanen nan kun cika takura mu mutane duk shi na rana guda a ce a dan kida orchestra din ne babu kyau a dan kunna rediyo a tashi ne babu kyau babu kyau saboda ni Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da wannan ba sai Allah yake musu wa idza qila lahum aminu kama amana nasi kaga su munafikai kaga mutanen banza da zaka ce musu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani qalu sai su ce anu uminu shi yanzu za mu yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda masu karamin tunani kamar yadda wanda ba su da ilimi suka yi imani kusan suwa suke nuna suna ishara kan sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna ishara kan sa Abubakar da Umar su Usman sa Ali sa Hamza duka sahabban nan shine wannan munafikan suke ishara da su kun san sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga kace musu annabi ya ce an gama kun tana a dare guda a dare guda annan Muhammad sallam ya ce masahabbai ya je baitul maqdis muna ganewa kamar yanzu in baka misali a gulguje kuma a takaice kamar yanzu sai mutum ya ce ma jiya da jiya nan baya ina baya an tashi daga tafsiri sai ce ai jiya da daren nan malama sai ce eh to wallahi cikin daren da je America na dawo ashe wannan da nake gani shi makarfi ne ko cewa ya je a cikin dare ya dawo a ni za ka cewa mahaukaci ne ba ya wuce ƙaryawan ba to annabi sai ce an je da shi gaban wannan wurin kuma a Jerusalem inda ake wannan Palestinian Ulin. Kuma sai ya ce, ai bayan wannan kai, ba ma bai su matsalin da ya ce, ai kasan sama, ya ce kai an kai ni gaban sama ta bakwai. Tam an kai ni wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A a a ta aka ce kai, lalle hoyawa ka shi kuta. A cikin daren, sai eh, ta aka ce, to wagare ƙarya da kai, ko su abubakar da Umar ba za su yarda ba. wani yace tsaya in dai ka je in an tahi tahiya kasa in ya ake ce mishi dami dami ce da kai sama hanya annabi yace akwai kaza akwai kaza duk mutum ya raba yace kuma sun san bai taba zuwa masallacin ba in ka shiga masallacin bangaren kaza akwai kaza ko mi ke akwai kuma yace akwai duka duka ida ake suka ce ba mu yarda ba ya za a yi cikin dare saboda ni ai abu ya saba ma hankali haka nan ne to shi al'amarin Allah dama kawai imani ne ake so kai akwai abinda kamar yadda maluma aqida suke cewa mota ana muta inji ne dan ya jata muna ganewa to amma ita kuma kwakwalwa ba Allah yayi ko tunaninka ba Allah yayi shi bane wai dan ya ya fahimtar da kai ya nuna ma wani al'amari na Allah duwai da kwakwalwarka ne za ka gane cewa kaza daidai ne a'a shi abu ne kawai na imani yanzu ka kalli saman nan ba abin da ya karbe ta amma yanzu wani na canna cewa sama babu abin da ya yi ta kuma kai ka san ƙarya ce akwai abin da ya sama ko ba haka ne ba to sai annabi ya ce shi ya yi imani da wannan abin da ya gani ya je baitul maqdis kuma ya je can gaban sama ta bakwai yace kai na haɗu da annabi ibrahim annabi musa annabi adamu annabi yayi ta zani annaba wanda ya haɗu da su da adara har kuka hira da su kai ce wallahi kai ne ka tabbata makareci ka san mun ai kai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni nayi imani kuma Abubakar ma yayi imani Allahu akbar Abubakar bai nan munafikai har sun matsu su je su ba da labarin irin abin da annabi ya ba da labari dan sun san yanzu duk wanda aka gaya ma bayyana kawai aka tarba abubakar aka ce to kai mutumin naka ya zo da wata sabuwa ha ba ai wannan karya da ya shi ko ai ya ji abubakar ya ce me yace aka ce wai ka san baitul maqdis sai ce eh wai ji a cikin dare hoiti wai ya je wai ka ji har gaban sama ta bakwai ya je san ya ya hadu ya ga annabuwa ne ya ga annabuwa ne ya ji aka yi kaza aka yi kaza ce kai ka ji ko ce sai ce wai annabi ya ga yace wallahi ni da kunne na na ji annabi ya gani abubakar yake wallahi na yarda a kawai yace ba dai manzo Allah ya gani ba yace shi wallahi ya yarda to haka ne ake son yi imani to su yanzu ga mutanen banza wai sai su rinka cewa to yanzu kuna son yi imani ne irin yadda wa'ancan suka yi imani kun gane wai su yanzu a ganin su irin wannan imanin na Abubakar ai wauta ne ai kamata in aka gaya maka tsaya ta bincike to manzo Allah ya magana ai ta bincike an gama shi da yake magana allazi la yanzuku anil in huwa illa daga yayi magana shi wayi ne kawai kai tsaye daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala to binciken mi zakai ai an gama bincike kawai abin da ake so annabi na baka labari kai imani annabi yace ya ga wuta ya ga aljanna ya gani annabi ya gani to kai imani da ya gani kawai to haka sahabbai suka rayu da abin da annabi yake musu suna miƙa wuya ɗari bisa ɗari ba su ja'ija ba su juya baya a ba su shakka dangance da magana na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ma Allah yake cewa shi Allah radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da sahabbai su ma sahabbai su yarda da shi shi yasa imamu sufi yake cewa da ka yi rantsuwa da Allah ka ce sahabba annabi kaf ɗan aljanna ne ba ka yi laifi ba saboda mi Allah ya ce wa kullu wa'adallahu husna Allah ya ce kaf in su Allah ya mutu alƙawarin aljanna kaf in su habban nan laifin da suka yi fa Allah ya yaye ba ku ji siffofin su ba dole ne munafikai mutanen banza su rantsa ce musu wawaye da Allah yake Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sai yake mi walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum Allah yake ka gansu suna gaba suna jin haushi suna kin duk wani wanda yake kahuri ne ba musulmi ba in sun ga kirista sama hanya haba za ka ga suna faɗi suna nuna su musulmai ne suke da izza suke da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace amma huma ruhama'u bainahum suna tausayin junansu suna kaunar junansu suna soma junansu alkhairi ko haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin su Allah yace kuma su ne suka yi ciniki su da Allah suka bada dukiyarsu suka bada rayuwarsu dan Allah ya ba ku aljanna inna Allah ashtara mu'minina da anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum aljanna Allah ya ce sun yi ciniki yanzu nan sojawan ba suna tafiya yaki ba soji wata ana biyan shi ana biyan shi ko in ya tafi yaki ya dawo akwai kudin da ake ba shi ko babu to su sahabbai ba haka nan bane ba a'a in zaka tafiya yakin kai ne zaka hiddo abin da ka mallaka ka bada kuma ka bada ranka kuma ka ce wa matanka da iyanka so muhammin tafi ba su ma fatan dawowa kun tana isa sahabin nan eh baban jabir ko wanda ya kira dan shi yaro kararrami in ba na manta ba bai wuce shekara goma ba ko kuma ɗan sha ko kuma ƙasa da haka baban shi yana yaro ƙarami ba baban shi ce mishi ya kira shi ce to ina daga cikin sojojin da manza Allah ya rubuta su za su tahiya yaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace amma kuma ina ji a jikina in na tafi yakin nan ba zan dawowa ba yace amma ana ji na bashi kai kokari ka biya bashin nan sannan ga kannanka nan kusan guda bakwai ka kula da su yaron da bai balaga ba bai wuce shekara goma sha ba yaro karami shi sa yi ma yara tarbiyya na addini sai su zama mutane masu hankali amma yanzu ɗan shekara goma za ka ga wani zuma bai iya sa ba ko sai mun mishi ta kama ta kulle mai cin ta gyara mai shi da aka tafi yakin kuma aka kashe shi bayan an kashe shi aka ce yana ɗaya daga shi ne mutum na farko da Allah subhanahu wa ta'ala yayi Allah yayi magana da shi yayi magana shi da Allah a Allah yace bawa na ka gari ni kake so amma bayan ya mutu yace Allah ina son ka tayar da ni kamar dole duniya in gaya wa mutane alkhairan da ke da kwai cikin mutum ya tahi ya bada rayuwar shi saboda addini Allah ce bawa na roƙi wata alfarma ni Allah nayi alƙawari in an mutu ba a tashi yace Allah to ina son ka bawa duniya labari halin da mu muke ciki kar su yi tunanin muna cikin matsala Allah ka gaya musu muna cikin jin daɗi sai Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata Allah ya ce kai ku saurara ku yi zaton wanda suka ba da rayuwarsu saboda addini Allah ce amwata matattu ne bal Allah ce san ba haka nan bane ba ahya'u ne rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun kuma ana ciyar da su ana azurta su wurin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga sahabbai daga annabi ya ba su labari ni kauya suke ba su shakka kawai yaron ne shi kuma sai annabi ya gan shi yaro karami amma sai yawan tunani yace ya rasulullah annabi yace ni ke damun ka yace ya rasulullah ma babana ya mutu annabi ya mai bishara da wannan aya yace amma kuma ya bar mu da bashi kuma ga kannena na ƴan mata ji ya bari yara kanana wanda ɗaya ba ta isa ta ba ɗaya a wani ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yace kuma baban nashi bai da wata gona sai gona guda ke gare shi yace a sai da gonan da dabiran da ke da cikin gonar bai isa a biya bashin da ake bin baban shi ba shi kuma ga mutanen da ke bin baban shi bashi suna tambaya annabi yace kai shi da kace duk su zo gonar lokaci kaza ka zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yazo annabi yace hau itan nabina ka rinka kai ta danwa annabi yana sa hannun shi duk sai da aka biya kowa da dinar bai kare ba kaji albarka da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko haka ne ko yanzu kai riko da abinda annabi ya karantar ko zaka ga rayuwarka akwai dadi akwai albarka amma in dai ka juya baya wallahi zaka kare rayuwar cikin wahala ne zaka ida rayuwar cikin wahala yanzu ka dauki misali wannan sahabban da muke gani duk mun gare su ko babu komai sai mu musu ada mun ce ya da Allah sani ta ƙara tabbata a gare to a an mai ta Abu Lahab fi Fir'aun fa ka a tsine musu ma a bar su kawai ma bala'in ya ishe su ba to shi yasa kakka yarda wani abu da ake ce mu zamani ko rayuwa ta ruɗe ka ka rinka jin cewa a'a nawa ai yanzu da saura ina saura yake mala'ikan mutuwa ya bi yaro da ke cikin cikin mamashi ya ce wurin shi ya tsawo ko ba haka nan bane ba mace nawa ka aihu yaro bai da rai kai mace nawa da ta aihu Allah ya dauke ta ya dauke dan kuma to balle kai da ka zo duniya annabi ya rinka sa hannun shi mai albarka a ya rinka kwalfa mu mutane da biro sai da aka biya kowa yaron da ya fara jin daɗi saboda ni kallin da wai wasiyar da baban shi ya mishi ya rike ta da muhimmanci yaro ɗan shekara goma ana nan wata rana sai ya zo da kamshin turare wurin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rike jin ka da kamshi irin ne kamar dai ango haka da shi ko kai alwai ce wallahi manzo Allah di Allah ya taimake ni ba na samu na shigo daga ciki ka san wanda bai da arzishi kadai sai ne da yake rayuwa Allah kawo sauki ko annabi ya ce mishi budurwa ka alma ko zawara ta ya sunna zawara na alma annabi ya ce inda ka almu budurwa mana sai ya ce ya rasulullah in ya almu budurwa bom za ta tashi cikin gida kwarai da gaske kannan shiga sai yanzu sun taso sun zama yan mata kuma a kawo ta mai hankali irin nasu a ai akwai matsala ko yace amma sai na almo zawara wanda za ta rinka yi makallan nan nawa tarbiyya irin tana koya musu kitso da lalle da abinci da sauransu haka kalli yaro karami to shi yasa su mutanen banza daga kace musu ga abin da manzo Allah ya ce sai su ce a a yanzu kuna son mu yi imani irin yadda sahabbai suka yi imani irin yadda sa Abubakar suka yi imani kalli sahabbai annabi ce muke ku yi imani da ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abubakar ya yarda Khadija ta yarda manyan manyan sahabbai suka mi kauya suka ce sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne shi kuma munafiki shi ne wayo sai ce bari ya raba kama saboda in ta bace wai kai juha wai bin annabi yake kalla akwai matsala shi bai yarda ba Allah yake ba mu labari yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in suka hadu da sahabbai sai su ce ai ilaha ai mu ba su imani ne irin Allah yake wa idza khalau ila shayatin in suka koma wurin uwayen gidansu shine manye manyan munafikan wanda suke filan san su kan ya za a yi ta harjikan da al'umma ya za a yi su batar da al'umma sai su ce ai inna ma'akum ina ai mu tare da ku muke baka shiga ta ba baka kaga ina shiga irin ta musulmi a yau a Niger akwai ma'aikatan da ba a ɗaukar ka aiki sai in ka yarda za ka kiristanci kwarai da gaske wannan ni ga ne ba jiyo ba kaga wani sabida rabon wahala gadi ne za a ɗaukar shi wai koma kirista kai ba wani su kuma sai su ce a malamin ya halitta mu yi yan kwantara in mu nuna musu niyyar da kuma daga baya mu tsiyar da yo ai sun yan naka yanzu naka kadai matsala ne muna fahimta ya uwa to in suka koma wani wa'ancin sai su ce ai inna ma akum inna ma inna ma qalu inna ma akum inna ma nahnu mustahzi'una ai mu da kuke kallo muna yaudarar wa'ancan musulman ne kawai ya akwai wanda duk wannan tafarkarewar da kaga ana ta magana a Nijar musulmi ne suka ba da gudunmawa wurin al'ummar su ta lalace musulmi ne suke hallakar da al'ummar su a duk wani bala'i da kake kallo mu ne muke saka mu ya ne ake a wasu ne daga cikin mu sai wasu su zo su dauke su za su ce za mu yi muku duk abin da kuke bukata mu dai ga manufar da muke so ya za a ku je duk ku nuna wa 'yan matan nan kace arme su zama karuwai ya za a wanda suke cikin gida ku nuna musu cewa su hito zama alman na akwai takura ya za a yi ku nuna musu cewa da kwanta ya aure a ya za a yi ku ta nuna sai ka gami al'umma tana lalacewa yanzu ya kai haƙin za ka ga akwai subhanallah irin fitintunin suna da yawa wanda babu ma daɗi kai ta bada musalce-musalce akwai wata yarinya wadda tana Ibigar State. Malam Fantani ya ce yana musa ko yarinya ce mai kokari kai tsaye ya ga yarinya duk abin komi zai zo take ci. Wadda in can ta zane jarabawa in ma baka bata ben ba to kawai dai kai dai ne baka yi niyya ba. Sai suka shiga bincika ta ya ake tace ita arme kake so. Ita shiga mu babanki mana tace ta ga mishi babanta yace da ta zo gida ba ta da nisan wanda ta zo mai da ɗan shege kusan ɗan shege ne a da ta zo gidan ba ta da wannan diplom ɗin wanda ta zo mai da cikin shege ko ɗan shege ya hira mai sauki musulmi malam yace sai da yaje ya tarda baban nata yace ba ta gaya ma ba yace ta gaya ma yace to abin da ta gaya ma haka nan ne haka ne yanzu sai suka nuna mana ni addinin musulunci shine baya yau in ka karanta alqur'ani in ka kowa iya karatu sai suka ce a'a kai ba kowa bane cikin mutane ko ba haka nan bane ba amma yau in kana da brebe ko kana da wani diploma sai a ce a'a ku ne wa masu hada a ku ne manyan mutane cikin mutane duka wannan sharrin munafikai ne sharrin kahurai ne wanda suke makiyan mu ne makiya addinin amma yanzu da ƙasar ta lalace dan ba a ce masu diploma in ba su zo su ta rubuce rubuce kasar ta zauna lafiya muna haka ina suke malam muktar ya ce inda da mun ka samu wanda ya cika turanci biya sai ka samu bacci saboda ni ba ilimin addini ba wani tarbiyya amma sai aka gano cewa babban mahita ita ce a koma ma Allah subhanahu wataala aka zo har wanda ba su sallah da aka gyara aka koma sallah ko ana ta alƙuruta ana ta amin amin a saboda an ce za a ruwan ba ba mai daga sama daga kaji jirgi ya wuce ka daga kai ka aji an fara ko to sai Allah ya amintar da mu daga wannan abin da muke tsoro ko ba haka nan ba ai mun ji tsoro ko amma Allah sai ya ba mu kariya ya nuna mana shi ne ke yi ba su ba shi Allah in ya so ko yanzu ba kai bane matsala kaza sai ya sa matsalarka ta zama matsalarka yanzu kamar misali kaga yanzu misali ba faransu bane lokacin take za ta kawo hari to yanzu in Allah ya so sai ya ta da wata matsala cikin gida wanda yanzu da mota ma ya za a yi ta yi magani wannan matsalar ta ka balle ta zo ta kawo harin wani to haka Allah yake kare shi shi yasa in ka mai da al'amarin ka gare shi ko duk wani wanda yake son sai ya ga bayan ka sai dai kai ka ga bayan shi daga ka ga gaban ka to masallaci ne kuma kana gaba yana baya tunda yana da labawa shi yasa musulmi to mu yi haƙiƙanin imani da Allah subhanahu wataala biyaza da da abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ko abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari shine babban malami ibnu kasir yake cewa yaqulu ta'ala wa idza qila lil munafiqina amanu kama amana an-nasu أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في الامتثال الأوامر والترك النواجر تكن سنة شواني أنو أمنك ما آمن الصفا yace in kace mu munafike makiya addini ku yi imani kamar yadda wa'ancin suka yi imani imani da wa kai imani da Allah na daga cikin imani da Allah a same ka baka shirka baka bibiyar bokaye baka bibiyar ɗan boyi baka bibiyar duk wani matsayi duk wani wanda yake maka sai ka gani ka ce ƙarya kake ba abin da za ni gani ce alheri in kuma ka isa eh abin da za ka yi daga nan in gani kai wai ba haushi nake baka ba dauki rayuwa ta daga nan ba ka ce sai bokaye gari ka ba ce ka kake ne ka ga me za su yi ma ba sai ta su yi komai ba ba dan lokaci ba na ba ku misalce misalce irin manyan akwai manyan manyan bokaye malama Ida Abdulsalam Bali wani malami ne wanda a duniyar nan baki ɗaya yanzu wanda muke rayuwa ba malami wanda yake da sani a duniya aljannu da shaytanu irin shi ya kawo cikin littafin shi Asarul Battar fi tasaddi li sahratul ashrar ya hada manyan manyan bokaye kai ka taba ganin bokan da ke hada kwai hada ka taba ganin kwai a to kwai za ka ga kamar rago kwai ya ja baya kwai ya ja baya ta haɗe kaɗan da ke ne a kake ce eh lallai wanda yana iya kashewa ko ba haka nan ba ka ga kwai ya buga kuma ya ja baya ya koma ya ga bokan da zai daura sihiri da alqur'ani haka zai ce ma qur'ani juya dama kaga qur'ani yana juya kamar yadda fankan nan take juyawa yace tun yana yaro matashi Allahu akbar yace bai wuce kamar matakin ce wani ba a rayuwar shi misali sai ya ji labarin wannan bokan sai ya ja abokin shi yace zo mu sai ka tarda ni wurin wani makareci yace ko da muka je to irin natija wannan ne sai yake mishi in dai ka isa ka hito kai abin da kake in kai abin abin da kake gaskiya ne ka hito kai irin natija wa unguwa in ba yaron gaba da rishin kunya a ina kai ina taba mutanen da Allah ya yarda da su ka san mutane kallon da suke wannan mutanen wai Allah ya yarda da su su kuma musan babu wanda Allah ya kiyarda da su ga irin wannan mutane idan ana cewa mutum malami ne ba wani karantarwa da yake sai bokanci kaga motoci na ta layi wuri shi ana ta rubutu ana badawa kana zawa ce bari na san me ya kawo ka a dauki rubutu a baka a dauki laya a baka a ce mata kai ka binne kaza wannan ba malumai bane bokaye ne shin amana ne ku rika kiran su da sunan malumai yace sai ka ma abokin na ke samuna bangare guda abin da yake so yayi ta karanta mai ayatul kursi shi kuma yace sai ya zo yayi fas a fasi da wannan bokan bokan sai dauko kallon shi da wani rubutu wanda a rubuta ya ce sai ya darwa mu alqur'ani sai yayi irin abin da yake yi asali zaka ji mutum yana wani abu kamar addu'a amma ba larabci bane baka ji abin kamar tananci tananci ka rasa ma ne to suna aljanni ake kira to su asali aljanni in suka zo mi suke yi kamar yadda Allah ya bada labarin zamanin annabi Musa ko Allah ya ce ko da matsawa annabi Musa suka hiddo igiyoyinsu da sandunansu mi suka zama sai suka zama mi macizai ko Allah ya ce amma ba macizai bane ne suka yi saharu a ayyunan nas Allah ya ce sihir ce idanuwan mutane ne nan ma ai za ka ji wani mai tallan magani yanzu yana cewa shi ke da kaza kaga yana kaza ya ce shi wuka ba ta ce amsa ai bismillah ka guda ku ne in ba ta ce shi ka yi bismillah ka nemi taimako Allah asali wani baba yanka da yake aljannu ne yake kira in aljannin suka zo za ka ga wani dabbar da yake wasa da ita matattaci to in aljannin suka zo dama mai yawanci masu tsaya irin wuraren za ka ga kuma ba su da wani alaka da addini duk suka addu'o'in ta ya addu'o'in marita ba to daga aljannin ya zo sai ya makamtar da kai sai ya nuna ma irin abin da wancan yake son ya nuna ma amma ya za a yi ƙayyazo yana faɗa da ɗan uwan shi muna fahimta kawai sai ya kalli shi kuma wannan sai da bokan nan ya kulla alqur'ani kamar haka misali da kallan sai ce ma qur'ani juya dama sai qur'anin bai juya ba sai ya sake kwancewa sai ya kulla ya sake kiran sunaye aljanna sai ce ma qur'ani juya hagun qur'anin bai juya ba yayyayi bai ba saboda ni aljannin ba su tanko ba saboda ana ambata Allah subhanahu wa ta'ala a wurin yau ba ka gane aljani ba ana karanta mai Qur'ani ya ake karewa ba ihu yake na wayo za a kashe ni a saurara zalim magana ko to haka nan ne alqur'ani to daga ka kira ku ka wannan sai ce a a mu ba mu yi imani ba ku dai bari abin da yana san takatsan an ta za a cewa wai annabi ya ce wai in kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya nitsa shi ai malam ka sa abin yana san bincike sai ka ce a a wurin ku ya iska yake san bincike mu wurin mu wanda muka yarda da manzo Allah mun yi imani ko ba haka nan ba lokaci yayi mu mun yi imani mu da muka yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani university da muke karanta wani bincike da suka yi ko America ne na daga cikin binciken da suka yi ko sai suka ce kwana da wuri in mutum ya kwanta da dare suka ce a nasu ilimi sun yi bincike sun gano akwai wasu sinadarai akwai wasu abubuwa wanda suke sabkowa daga sama su kuma abubuwan da in suka sabko ba su san haske muna ganewa kuma sai yi son su samu mutum yana kwance in suka in suka rin abubuwan jikin mutum suna shiga jikin shi suna mushi maganin abubuwa da yawa suka ce amma abubuwa ne wanda za ka ga ido bai ganin su suka ce kuma abubuwan sinadaran su yanzu kamar nan da ke da kwaya haske da mutum zai kwanta nan su ba su san haske sai san duhu wannan ba hawa hadisi bane a a kimiyyance ne sai da suka zo wani malamin musulunci ya ce a gaskiya ku yi kokari ba musulmai bane ba suna kallon kwarewa ne sai ce ai wannan ba abin da ya ci karo da addinin manzo Allah ya karantar da mu lili mu kwanta da wuri kuma in mun zo kwanci mu kashe wuta ce ko ba haka nan ba annabi ya ce an karanta muku kwana tsakanin magarba da isha'i an karanta muku hira bayan sallar isha'i ko ku tafi ku yi ku tafi ku kwanta an samo magabata suna kwanci da wajen su tashi da dare yi shi kiyamul layl suka ce gwalgwadon yadda dare ke nisa kuma gwalgwadon yadda sinadaran nan suke nisa su koma ta musulma wannan shi ma wani bincike ne da na karanta sai na tambayi wani doktor a nan garin wanda a nan garin ɓangaren isoma babu kamar shi sai na ce wai bin san ku dai ne wanda suka karanta science ɗin nan na ga wasu sun ce wai in ka ci abinci hannun ka ci abinci da hannunka in ka fuɗe hannun na ka yana taimaka ma iskomar ka ta sanar ki abinci sai amma na wannan da gaske ne to ka gani mu manzo Allah ya karantar da mu mace kuma in mun ci ne ne mu tuɗe hannu amma yanzu wani saboda bari sai na kallon no wannan ƙauyen shi ne ka ci abinci da hannu ko ba kai malam buɗe hannun ka share abinci akwai wasu sinadarai ne ciki wanda babu su a cikin koshiya ko ka sude kwano sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai mu annabi cewa in kuna ka abinci loma dayan ku tauhadi kasa in je wurin mai kyau ne annabi ce dauki abincinka saba to yanzu su munafikai wanda suke busiyar da Allah ba busiyar da manzo Allah ba sai su rinka kyamar wannan abubuwan sai su ce sai ki yi bincike haba kai ma yanzu ya za a yi ce loma ta faɗi ne ɗauka in ta baki to mu kuma tun da an ce muna manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ake mu yi imani kamar yadda muka ba da misala Abubakar ko da aka ce mishi ne sai yayi imani haka ga kissa su Zulaibiba su Habsa suwa suwa akwai mata da yawa akwai mazaje da yawa wanda imani da Allah in suka yi Allah yana kawo musu bari ta cikin rayuwarsu kawai ba dai an ce manzo Allah yake ba kawai ka yarda a matsayinka na musulmi ko da kana aikata abu muna fahimta ko da kuma mammarka ke cikin lahi ko da kuma babanka ko da wani naka ke ciki ba dai manzo Allah ya gani ba ka yarda amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi kullun to kaga ibnu kathir yace daga ka kira su ka ce musu kun yi imani da Allah sai ka suna cewa to Allah nan ma ai ana sa a sa a yi bincike a gane wai akwai shi ko babu sai ka ce munafikin Allah kai ne baka yarda akwai Allah ba ni gaya ga da kai shi akwai nan cikin wannan lokacin in ce je dai wata ɗaliba ta tace wai mushen su ya taba ce musu ai Qur'ani asali ba ma wai asalin Qur'ani bayan ya gama kore musu babu Allah yace musu a kai Allah wannan dukkan mutane ne hawa kaji da iska in ka tambaye shi rigar shi ta ina ce kamar misalin baturan da na baku ko wanda ya zo yana kwambo aka tambaye shi wai wannan kayan nashi na ina ne yake na kamfani kaza ne a gashi da sak ta ina ce monster ish duka ya gani ai marki in kaza ne in kaza ne aka ce kai daga wani kamfani kake ko ba haka yan ba sai ya shiru to kai yanzu na iskanci ko ni kai da akwai wanda yi shi kai babu wanda yi ka kace sai na ce dan mi ba ka mutuwa lokacin da kake son ka mutu dan mi rayuwarka sai ka ba abin da Allah ya tsara zaka zauna lafiya ka taba ganin mutumin da ke jin yunwa ya dauki abinci ya tura ta hanci kuma ya mishi maganin yunwa a tunda sai na so dauka ta hanci ma zai iya zama ya wuce mara to ba na ce bane ba asalin halitta akwai wanda yi ta to dole sai an bi shiriyar da yayi sannan sai halitta ta zauna lafiya muna fahimta uwa kuna daga cikin imani da Allah ka yarda da cewa shi Allah akwai shi kuma ka yarda duk abin da kake Allah yana gani ka yarda Allah yana sama can saman al'arshi amma kuma abin da muke yi nan Allah yana ganin mu ya ma yi mu ganin yadda muke ganin abubuwan da muke muna fahimta sannan ka yarda yana da suna yana da siffofi ko duka yarda da wannan imani da Allah sannan imani da mala'ikun Allah kaga imani ko da aka ce an tu'minu billahi sai aka ce mi wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah saboda mi da Allah da mala'iku al'amari ne na gaibi ba a ganin Allah ba a ganin mala'iku ko amma mu musulmai mun imani da su to wanda yake ma babu Allah za a yarda da wani abu mala'ika a ai ba zai yarda da su ba ko ka yarda mala'ikun nan wasu bayin Allah ne wanda Allah ya su san ba su da sha'awa kuma ya rarraba ma kowa aikin shi cikin mala'iku akwai mala'ikan da duniyar nan ta mai kaɗan ya yi ‘yan fana shi ya yi taka ƙawa guda aka ce ɗaya daga cikin mala'ikun da ke riƙe da al'arshi daga nan inshi daga nan inshi zuwa nan inshi za ka iya tafiya shekara dubu ɗari bakwai daga nan zuwa nan a yaya akwai wanda yake da hukuce dubu kaza cikin mala'iku mala'iku huka hukai gare su akwai mala'ikan da nan inda muke rayuwa shi ya mai kaɗan ya sama to ka yaza akwai mala'iku wanda suke kula da wuta wa ma ja Allah ashabun nari illa mala'ika kaga wannan wutar da muke gudu to akwai mala'iku wanda su cikin ta suke aiki akwai wanda suke kula da aljanna ko akwai wanda ke kula da ruwan sama akwai wanda ke kula da iska a akwai wanda su aikin su ne ɗauka rai haka nan ne sannan akwai wanda aikin su rubuta duk abubuwan da muke yi a rayuwa to haka akwai wanda aikin su kuma suna can suna kewayen mu wurin da Allah subhanahu wataala yake wasu suna riƙe da al'arshi Allah ya rarraba mu mala'ikun na aiki kaga hatta ruwan nan da kake kallo ba hazar bane ba a'a a tsare ne inda ruwan za su samka dan ruwa guda ba ita ya sabka ba inda ba na aka ce ya sabka ba kaga ruwan nan akwai mala'iku wanda suna tawowa su ne duk ruwan nan suna dauko su kowanne sai sun aje shi inda Allah ya ce su aje shi ba kana kallon wani bi ruwan suka tauce ka ga suna haka ba ai ba haza bane nan ne aka ce shi umarni ne kai ne yanzu ai ta jama'a ayoyi da hadisai kai ta so malam Allah shirye da mu ne to Allah shirye da mu kenan insha Allah ta'ala zuwa gobe Allah ya kai mu da rai sai mu ci gaba kan wannan magana na Ibn Kathir da kuma sauran maganganun malumai kan wannan wanda suke maballata a bayan ƙasa in an ce musu ku yi imani sai su ce za su yi imani kamar yadda wawaye kamar yadda jiya da ce muku hatta daga cikin mutanenmu in ba Allah ya soka da alkhairi ba daga kayi riko da addini kallon ba kauye ake ma haka nan ne daga kayi riko da addini daga can ganka sai sanin a kallon wani bakauye ban manta wata rana na tsaye wata banki kawai macen ko da dai ta gane da geme da tsagaggen wando da hulla ta ce to wai in shi da sannan to sai na juya na fara turanci shi kenan sai muka a ce ni ma na yi iskentin da ta gaya to ni shi kenan shi kenan haka nan ne amma yanzu da zuwa na ina assalamu alaikum wa to ainihin baiwa Allah na zo kai wannan to shi za a ustazai ku tashi karatu Allah yana aiko annabawa wanda suke daidai da kowane zamani ko ku yi ilimin addini ku yi ilimin zamani kar ku taɓa yarda duk inda ake shiga arena ku a'a kar ku yarda sai sallah a zo masallaci a ganka gaba kuma a je ma'aikatar ku a san zo kai ne babba saman biyo da mu to ya ba bayan iska balle ku da kuka yi imani shi yasa ya kuwa mu ƙara imani da Allah kuma mu yarda da abin da Allah ya saukar cike muku da wani misali a makaranta na amsan mota yariya salula mun sa doka ba a aiki da salula cikin makaranta da na amsi salula sai muka aka amsa sai ake sai sai uwayen yaro sun zo to ya aka yi ko da babanta ya zo ake ina yake ake mishi yanzu nan sai ya nemi a kusanta mishi ina zai samu na ya zo gida ko da ya zo gida yake ina yake ake mishi ina wani aiki kun san me ya daga baki yake a cewa yi daji ne yake yi ya aini malamin makaranta ne za a ce yana aiki cikin biyu saboda ya ga mutum ta koya da makaranta muna ɗauka bulala muna koya musu karatu kawai wace ce wai gadi ne nake yi to ni kuma a lokacin inda nake baka isa ba ma ka zo inda nake sai an ce ga wani ya zo in an ce ya shigo ya shigo eh iko ne shi ma to kuma iko ne wurin tsaye da bindiga to sai da na zo gida ne sai ake gaya mini maganar da yake da na san yayi maganar da in ya zo sai na nuna mishi ba gadi nake ba to kan mu yarda a rinka tsora mana kaskanci dan kana riko da addini kake yarda ka dauki rai ko kaskanci daga mutum ya taɓo ka nuna mishi a'a ba haka nan bane ba wannan bare dai wanda tun zamanin jahiliya kowa na da ita balle wani ba ko wani abu lisan a'a yadda kake jin dan boko ne ni ma nayi boko sai dai ni nayi imani da Allah irin imani da kai baka yi imani da Allah ba to abin da muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lara kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana baki daya Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya kashe mu na musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina inda kuma mai tambaya ko kuma wuri da aka ji ayi kuskure insha Allah ta'ala za a iya kira kan da mu alaikum assalam wa rahmatullah manza Allah ba su habban shi ba mani duka total kama ya za ka sai ka ba su bi saraka eh sai sai bi sai kai ka bi ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha ce tace annabi bai taba wuce raka'a 11 ba sallar dare tace ko Ramadan ko ba Ramadan ba ni alaikum salam sallar nafila ba ta da kabli ba ta da ba'adi mu ƙara ji da kyau sannan ma wani ya tambaye ni nafila ba ta da kabli ko ba ai ai nafila ce ko ita ba a mutu wani kabli ko ba kana iya kamar ta sallah kawai kai tunda akwai shirme ciki da kai waki da sallah kace sai ka sake wata ba wani abu ne ba sallar nafila ba ta da kabli ko ba a dimi kiyaye amma sallar farilla ita ce ke da kabli ko ba da a cikin ta muna fahimta alaikum salam wa rahmatullah sallan nafila in mutum na sallan nafila in mamashi ko ba ko baban shi suka yi kiran shi ba a bukatar yin aya yi sallama kawai ya amsa wannan kira an nace zan kawo kisan duraidu ko shi ma kaga ba a tunatar da ni ba lokaci yayi amma insha Allah ta'ala zuwa gobe za mu kawo kisa wani babban bawa Allah ne sallan nafila ce mamashi sai kiran shi bai amsa ba ta mishi addu'a ta ce Allah haɗa shi da sharrin zina kai wata kawo ta zo ta ce ga ɗan shi shi ya mutu cikin shege kuma babban malami a al'ummar gari daman ko daman imanin ba na Allah ba ne ka san daman yanzu kowa ya yi laifi a zamna lafiya amma in Allah ya sa da usas kai laifi ko malam wallahi ka shi da kai kai kai ko ina ina a duniya ta lalace wa kusan wallahi ina duk inda aka zauna sabi da kai kawai kana riko da addini amma wasu mutane ne kamar ka suna laifi kamar yadda kai ma kake yin laifi su in sai laifi ba komai bane amma sun daga kai ustaz ne kai ba ka laifi yana sallar nafila mamman shi ta zo garin ana fanna zina ta suna shayi yawa sai koma ƙauyen gari bai da aiki sai bauta Allah kawai sai mamman shi ta zo ko da ta zo sai ta tada yana sallar nafila jiraiji jiraiji bai amsa mata ba sai ta Allah ga nafila ina yi ga sallah kuma ga mamma tana kira na sai ga ai sallah ce yake bari ya ci gaba da yi uwar da ta gaji kawai sai ta ce ai dai abin da ya gudu zina ta zina ta da ake cikin gari to Allah hada da sharrin zina to muna ni kai shi yasa in kana da awa sai kai ta tsantsan suke ta haɗa kai ya za a yi waiwai in mutumin da yake bauta Allah a samu wani shari ko a samu maganin shi a yi. Shi yasa da ka ji an cewa wani malami ya wani abu kakka yarda ka yi bincike za a iya ɓata mai suna ne kawai. Kawai wata take ku bar da shi. Kullum kusa inda yake tana ɗan raɓawa wani wani mai kiwo. Sai a sai kamar ta zo wurin shi ana na wata rana kawai ciki tace ai nashi ne tace ga danka na kawo ma haba ina to ga uwa ce wallahi ke kika sallah ne cikin wannan yanayin dan Allah ko sake roƙa Allah Allah ya kawo mahita to ita ta zo ta ce dan shi ne ya za a yi kai tsaye sai yayi nafila ya roƙi Allah shi yasa mu kiyaye saba ma uwaye kaga ba wata ba ba wani daga hannu da sai kawai take Allah haɗa ne sharri shikenan kawai amma kuma sharri ya kama shi kuma a sashi addu'a Allah ya yayi sannan yana tula ko da ya tashi ya buji jaririn yace kai waye babanka jaririn da aka rayan zuwa yake baban shi wani makiyayi ne yana ɗaya daga cikin jarirai wanda suka yi magana ko da annabi isa ma an yayi magana ko yana a cikin tsumman goyo qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya to ka gani amma in kana sallan nafila ban maka ta kira ka za ta dace sallar ka amsa amma kuma in kana sallah manzon Allah ya kira ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka dace sallar nan ka amsa kiran shi ana nan akwai sahabin da ake cewa Ubayy bin Ka'ab ko makarantar alqur'ani ne yana sallah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi ya kira shi bai amsa kira annabi ba sai da ya sallame sai zo ya Rasulullah ka kira ni ina sallah sai ce baka ji Allah yace ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba ya ku wanda suka yi imani ku amsa kiran Allah da manzon shi idan sai ya kira ku ka abin da aka yi muku wahayi in manzo Allah ya kira ka zaka dace sallar ne ka tafi to in kana sallar nafila mamma ka ta kira ka kawai zaka zaka tafi kiran ta ne haka in mace tana sallar nafila mijinta ya kira ta ba bukatar ta yi sallama kawai za ta ce wannan sallar za a ce kuma ana matsalli ko ba a ji kamar azumi ne na nafila ka iya ɗauka azumin nafila ba horon madana ba kawai ya ce gobe bai ya gwada a azumin nafila kawai ka yi ta gari ka biya wani wani ziyara sai ka ga an gyara mai zabi sai haɗa ne kake tun bakin uwa ƙamshi na tarbaka sai wani bismillah bismillah ta haɗu tun da nafila ne ina ji azumin da Allah kai mu rana ajin ta sai ka share zabun ka shi ke nan ba wani matsala ai na fila ne amma yanzu in Ramadan ne fa ai bai yi wa muna fahimta ko to Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu baki da shi kenan babu tambayoyi ko wa alaikum salam to tambaya ta karshe ai wurin mata babu tambayoyi ko eh eh akwai matsala eh a ji a roƙe su dai siya ne akwai matsala kwarai da gaske dan lokaci yayi da mun sake ba da irin kisoshin magabata kan wannan Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi laihika mu da kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya yahe mana duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ka yaye mishi Allah ka shirye mu ka siya al'umma musulmi baki daya muna addu'a ga uwayenmu ga malamanmu wanda suka rasu Allah ka yi musu gahara wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah duk musulmin da ke hama da wani shi lahiya Allah ka yaye mishi Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته